الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa yau muna lahadi sha tara ga watan bakwai hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1446 wanda ya daidai da sha tara ga watan ɗaya miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta 2025 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa na mako-mako a nan masjidun rahma a unguwa da ake kira site kes a nan yamai babban birnin jamhuriyar nijar a satin da ya gabata mun fara bayani a aya ta 119 zuwa aya ta 120 a shafi na 206 sai lokaci mun halinsa a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan ayar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya malam bismillah ما كان لأهل المدينة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون ولا ينالون من عدو نيلا إلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين Na'am, kamar yadda muka sani muna gabatar da bayanai na zakka waɗanda suke da alaƙa da zamani, alƙadayar mu'asira, ko ba haka nan bane, ko almustajiddat. To a yau za mu tattauna akan wata matsala ta wato alhuququl ma'nawiyya. Ya an ce alhuququl ma'nawiyya haƙƙi wanda ba a ganinsa. Yanzu kun ga gida haƙƙi ne naka ne, ko ba haka nan bane. Amma yana ganin gida ko? to amma akwai haƙƙi ma'anawi wanda ba a gani to shi yanzu mai hukuncinsa za mu zo mu yi bayani suka ce abinda ake nufi da alhuququl ma'nawiyya huququn khassatun bi ashabiha haƙƙi ne wanda yake banta da ma'abucinsa zatu qimatin urfiyya suna da kima amma ta urfi ma'ana an ce urfi kamar abinda mutane suka al'adanta taridu ala ashiya'a tana gittuwa shine taridu ba taruddu bane taridu ala ashiya ghaira maddiya suna ko ghairi maddiya suna zuwa akan abubuwa suna bijirowa suna sabka suna tabbata akan abubuwa waɗanda ba maddi ba waɗanda ba a taba su min nitajil jihd min nitajil juhd dhihni na daga abinda kokarinka na tunaninka ya haifar maka nitaj shine wato sun ce asalin shi daga haihuwar dabba ne raƙuma in tashi kuma abinda dan adam ya aikata da hannunsa amma malaman luga suka ce ya halatta duk ana iya amfani a huta da in tajikin da tajikin duk ana iya amfani da su a wurin juna to waɗannan hukukul ma'nawiyya sun kasa su gida uku haqqut ta'lif haƙƙi na wallafawa mutumin da ya wallafa littafi to wannan littafin kuma za a sayar da shi a kasuwa to wani yana son ya buga littafin shi ma shi sayar to yanzu ya hukuncin yake to akwai haƙƙun ta'alif ba wanda yake da izinin ya buga wannan littafi da sunan ya sayar da shi sai ya yi sai ya tambayi mai littafin akwai haƙƙul ikhtira' haƙƙi na ikhtira' ƙagowa droit d'invention mutum ya kirkiro abu ƙasashen turawa akwai wannan sai ka ji an ce wannan abu an yi brevetin shi ma'ana abu ne wanda wani mutum ya kirkiro ya gano shi sai ya samai doka ba wanda adda izinin ya yi amfani da wannan fasaha sai da izininsa ko ko sai in ya sayar masa mun gane wannan akwai haƙƙul ismu tijari haƙƙi na sunan kasuwanci wani kamfani ya shahara da wani suna sai a sa wata alama shi to ba wanda adda izini ya yi amfani da wannan sunar ko alamar abin da suke kira mark sai da izininsa ina fata an fahimce ni kaga wannan dadijar za ta yi kokari wanda ya kirkiro solar system system solar abdulmumuni diouf dan kasar niger turawan almanyi suka suka kewaye shi da jamani kenan mun ce almanyi da faransanci har aka zo yanzu ya yado a duniya ga ƙa'ida duk ƙasar da duk kamfanin da zai yi amfani da wannan fusahar ya kamata biya ni ya biya Nijar amma ga nan sun bar shi yanzu indiya da ina duk suna ta yin miliyoyin waɗannan fano-fano solar kuma ba a biyan ƙasar Nijar ko guda ya kamata su tashi su yi bincike a hidima mutane hakkinsu to sai malamai suka ce ya za a yi a yi takyifi na alhaƙul ma'anawi sun ka ce akwai alhaƙul adabi haƙƙi na adab ilimin adab dama ko da hausa adabi ake cewa an gane ko sun yi bayanin shi abinda ake nufi da shi shine abinda mutum ya kirkira da kwakwalwar shi na adab ma'ana rubuce-rubuce wanda su shafi ni ba ba su shafi addini ba sannan akwai wato alhaƙu al'adabi wanda yake ya shafi kwakwalwar ɗan adam akwai alhaƙul mali haƙƙi na dukiya shi haƙƙi da dukiya mun san shi ko ba haka nan bane to don haka wannan abu ne wanda yake ita dukiya galibi za ku ga ana bayyananta to wannan da aka samu wannan tunda mas'ala ce ta zamani sai aka tara malamai na duniya a majma al-fiqh islami da yake makka manya manyan majami al-fiqhiyya akwai guda da yake makka akwai guda da yake jidda waɗanda suke tattauna kan mas'aloli na duniya domin fatawa ta wato al-hay'a wato ad-da'ima lajnat da'ima galibi tana da alaƙa ne da Saudiya to yin abin ya wuce Saudiya malaman Saudiya ba za su iya wata fatawar abin da yake faruwa a wata ƙasa ba sai an tara malaman duniya a taro a ba juna da lalle sannan a fitar da bayani to cikin qarar da suka fito sai suka ba da abin da ake nufi gashi nan sun kace alismu tijari suna na kasuwanci na kamfani ko na wani mutum wal unwanu tijari da alama mark wanda ake amfani da ita kasuwanci wal alamatu tijariya gashi sun sake unwan kamar suna ana iya cewa suna wat ta'lifu da kuma suna na ta'lifi ko wallafa littafi wal ikhtira da kere-kere aw al ibtikar da ikhtira da ibtikar duk dai abu ne wanda abu guda suke nufi shine kago wasu abubuwa hiya huququn khassatun li ashabiha haƙƙi ne da wanda yake banci wanda ya yi shi nashi ne asbaha laha fil urf al mu'asir qimatun maliyya waɗannan abubuwa suna da kima a zamanin mu ta dukiya mu'tabaratun wadda ana hankalta mata litamawulin nasi laha domin mutane suna samun kuɗi ta wannan kana iya ɗaukar littafin wani ka buga kai ka je ka samu kuɗi yace to wa hadhihi al huququ waɗannan haƙoƙi yu'taddu biha shar'an ana lissafa su a shar'ance abinda kararkin su yanzu fala yajuzu li'tida'u 'alayha bai halatta ba kai ta'addanci ka je ka dauka kai amfani da su ba tare da an baka izini ba yace ka diba qarar raqabi na biyar a daura ta biyar in ka je zaka same shi ina fata ana fahimta ta to dan haka waɗannan huququl ma'nawiyya abubuwa da shari'a ta san da su sun kace dalili kuma abinda yasa an karin jayar da cewa waɗannan haƙoƙi akwai su أن مسمى المال من المسميات المطلقة إيه أنك تي المال دوكيا أشراء با ويسي كودي كوي با جدا ما دوكيا لي موتا ما دوكيا تي kwakwalwarka in muka diba yanzu abinda ba yake bada makudan kudade shine aikin kwakwalwa ko ba haka nan bane kidan shari'a bata yanke ba yace lam yarid laha haddun shar'an wala lughatan a shari'a ba a keɓance ga abinda dai a dukiya ba ko a lugha dan haka baka da izinin ka ce a'a waɗannan abubuwan ba dukiya bane sannan kuma dalilai na shari'a sun tabbatar da cewa ana hankalta ma wato al'ayyani kalmanafi abuwar da abin da yake zati da abin da yake amfani duk kuɗi ne manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ma wani sahabi wanda yake hadisi na cikin sahihul bukhari da muslim in ka diba cikin wato kitabun nikah babu tazwij alal qur'an wa bi ghairi sadaq yace ma wani sahabi an kahtuka ha bima ma'aka min alquran na auren maka da ita saboda abin da kake tare da shi na alqur'ani ya je ya karantar da ita sura ta zo ne ta nemi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya aure ta bai aura ba ta ce ta ba da kanta sai wani sahabi ya ga alamun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai da bukata zuwa gare ta sai ce to shi yana so to ga alamu ta yadda aka ce je ka kawo sadaki babu sadaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce iltamis walau khatiman min hadidin atai a samu koda khatim zobe na karfe babu don ba a yin aure haka ko ba haka nan bane to a karshe dai babu sai ya ce to har ya juya sai ce hal ma aka shay'un min alquran yace akwai yace albaqaratu wallati taliha kenan akwai bakara wadda take binta da wannan malamai suka kafa hujjar cewa ashe jerin surori tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tauqifi ne don ya ce wallati taliha haka malamai suka ce to wannan sai nuna an bashi ita ya karantar da ita alqur'ani ka karantar da ita alqur'ani ai ba kuɗi bane ko ba haka bane sannan shi na daga cikin mashar umman qablana annabi Musa an bashi aure yayi kiwo shekara 8 ko 10 in kai na baka iyawa kuma yana da cikin ulul azmi na rusul qala inni uridu an unki haka ihdabnatayya hataini ala an ta'jurani samaniya hijjat to kuma auren nan ana yin shirin da dukiya wa uhilla lakum ma wara zalikum an tabtagu bi amwalikum dan haka aikin da zaka yi shi ma matsayin mi matsayin kuɗi yake domin in kai mutum aiki ai da baka kuɗi sannan kuma cewa kaya su kadai ne arziki ko dukiya ba gaskiya bane ba wani dalili da ya nuna wannan to sai malamai suka yi sabani wajen zakkashin suna da zakka ko ba su da zakka waɗansu daga cikin malamai suka cewa babu zakka an gane ko akwai Dr. Muhammad al-Buti yana daga cikin wanda suka tafi akan wannan ra'ayi cewa huququl ma'nawiyya la zakata laha amma waɗansu sun tafi cewa a'a sai an bambanta in ya zamanto haƙƙi ne na ta'alifi an gane ko ta'alif ko ibtikaf kamar abin da ka kirkiro an gane ko to nan babu zakka amma in ya zamanto suna ne na kasuwanci ko ko wata takarda ce wanda aka baka da ita kake iya taka baka damar ka samu wata wani arziki ko kai wani kasuwanci to wannan akwai zakka a ciki ina fata ana fahimta ta to amma waɗanda suka bambanta suka ce me yasa aka bambanta suna na kasuwanci da kuma haƙƙi na ta'alifi suka ce haƙƙi na ta'alifi shi abu ne wanda wato ba ana iya ba a iya rarraba shi haƙƙin ta'alifi a cikin kwalwa yake amma suka ce shi sunan kasuwanci ana iya a canza suna a sayar da sunan kuma a ɗauko wani suna kenan yana iya rarrabuwa to amma zance mafi inganci haƙƙi na tunani ma ka ƙirƙiro wani abu shi ma wannan abu haƙƙi ne illa dai abin da nake son in ce saboda ana gado yanzu misali sunan kamfani kamfani sai ya mutu amma sunan shi sai ya sayar ma wani kamfani ko ba haka nan bane alhuququl ma'nawiyya ake kiran shi to ana kuma gadon wannan haƙƙi kuna iya yanzu sunan kamfanin ku idan kuka ba wani kamfani ya aiki da shi ya rinka biyan ku duk wata ko duk shekara an gane ko amma ni dai duk inda ta kai ta kawo haƙƙi na wallafa littafi musamman na shari'a haƙƙi na wa'azi a ce an ɗauki wa'azinka sai a ce an riƙe ba wanda yake da izinin ya buga shi ko ya yaɗa shi sai ya tambaye ka ko sai ya baka sai ka bashi izini ko ba haka nan bane to ni dai ina ganin wannan game da abin da ya shafi shari'a da wa'azi malamai ko da akwai haƙƙi a ja da baya ni dai duk abin da ni rubuta duk abin da ni karanta duk abin da an ka ɗauka na yahe a yada shi fi sabilillahi ko ina dare ko na mutu kan ma wani ya tambaye ni ko a ina kake a duniya na yahe maka domin Sheikh Muhammad Al-Amin Shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin da ya wallafa littafin sa Adwa'ul Bayan dukkan funna da duniya suna so na buga littafai su ya ba su su buga su sai race a'a in ka zo ka ce a'a ni zan buga ne don in yada in ba dalibai sai ce je ka dauka ka buga in ka ce ba a yi tsaba'a ta sai suwa ba ko da wadda za a rage ma kuɗi ce bai yadda ba ya ce bai yadda ba in bi shi na dare wallahi ba za a sayar da abuwa wani bayan ba haka aka yi to don haka manya-manyan malamai na duniya sun yi haka balantana mu ƙananan ɗalibai don haka mu ba mu yadda da wannan ba don haka ba wani zancen a ce a'a ba mu ba da izini ba in dai za a amfani da shi don addini ba don cimma wata manufa ta duniya ba kowane ne ko a ina shike a kowane zamani kan baka bugomin waya gakka nemi ma nan bata na yahe a yada addinin Allah ya ci gaba wallahu ta'ala a'lam alaran ba sai ka sake maimaita wannan aya don na ji karatunta akwai daɗi
ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين na'am to kamar yadda muka gabatar da tafsiri shine muka ce za a kawo munasaba da asbabun nuzul sannan abin ɗaiɗaikun kalimomi a cikin tafsiri na jalalaini sannan a kawo mas'alolin da suke ƙarƙashin aya a wancan sati sai muka ce za mu ɗan saba ma wannan tsarin za mu bi ɗaiɗaikun kalimomi bayan mun yi bayanin wato cewa babu asbabun nuzul kuma munasaba muka ce ibnu ashur ya kawo wannan a- yake cewa munasabar wannan aya shine a fitar da bayanin an wajabtar da fita yaki bayan an yi bayanin waɗanda ba su fita yaki ba wasu saboda wani shedan ya abin nan ya zo ya zaunar da su waɗansu kuma munafikai ne dama ba son addinin suke yi ba ko ba haka nan bane kuma yace Allah yayi haka don ya ɗaukakar da su to a yau za mu ci gaba da bayanin ɗaiɗaikun kalmomin ce akwai mas'ala uku da za mu yi bayani to yanzu a wancan sati muna cikin bayanin mas'ala ta farko sai lokaci ya muna halinsa za mu karkare wannan mas'ala in mun zo daidai wurin da izinin Allah sai mu ƙara mas'ala ɗaya guda kuma za mu je da ita har zuwa gaba a ayar da za ta zo gaba ba sai ku mun fahimta ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma kana li ahlil madina bai dace ga mutanen madina ba asalin ma kana bai kasance ba amma ma kana yambaghi li ahlil madina bai dace ga mutanen madina ba wa man haulahum da waɗanda suke kewaye da su min al-a'rabi na daga larabawan ƙauye an ya takhallafu an rasulillah su yi takhallufi su yi zaman su bu su fita wajen yaƙi ba su bar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga wannan ya nuna karara Allah ya tabbatar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon shi don ya ce ar rasulillah sai ce wala yarghabu bi anfusihim an nafsi bai dace su fifitar da son kansu ba akan son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su yarde marayuwar su sauki da hutu an gane ko su bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita shi ya wahala zalika kuma abin da yasa wannan bi annahum la yusibuhum dhama'un zama'un kishirwa ba za ta same su ba wala nasabun ko wahala fi'ili na nasaba intabe akwai nasaba yansubu ko nasaba yansibu shine ana nufin wato kafa abu nasabar rayata ina fata ana fahimta ta to an ka ce nasaba tana nufin kahuwar wani abu to ba wannan fi'ili ake nufi anan ba intabe sannan ana cewa nasaba ala fulanin ai khada'ahu ya yaudare shi to akwai fi'ili na nasiba yansabu idza ta'iba to in anka ce nasaba sai kai hatara dan kullun kai abin da ka doka ai an ce nasaba ma'anar shi daban ai an ce nasiba ma'anar shi daban kai hatara akwai fi'ilan da ko wasali ya canza ma'anar ba ta canzawa sai dai ya zama to duk cikin tsarin ma'ana guda ne sai dai wanda ya zama to lazimi wata kila wanda ya zama to fi'ili ne muta'addi almuhimmu wahala ba za ta same su ba wala makhmasatun ko yunwa shine yunwa mun ce wa musuyuti ya kawo shi a cikin jalalaini da ya kawo shi yace zalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun yace ta'abun an gane ko wala makhmasatun yace jiwun a can cikin al-itqan fi ulumil qur'an fi gharibil qur'an babi na 36 sai ce maja'atun da ju'un da maja'atun duk ma'anar su daya kenan yunwa ba za ta taba su ba ko ta shafe su ko ba za su ji yunwa ba fi sabilillahi a cikin daukakar da kalimar Allah wala yaquna mawti'an ba za su taki wurin taki ba mun ce mawti malaman tafsiri sun yi fassara guda biyu ko ka ce ana iya ɗaukar shi a matsayin wato al-masdarul mimi dan shi ma mai jalali haka kawo shi mawti an yace masdarun bi ma'ana wata'an kenan ba za su yi taki ba yaghidul kuffara wanda zai bakanta ma kafirai da rai ko kuma wala yaqulu mawti'an sai ka dauke shi ismul makan suna na wuri abin da ke kira zarful makan wasu na kiran shi masdarul makan wasu ce ismul makan kenan wala yaquna mawti'an ba za su taki wurin taki ba ya ghizul kuffar wanda ke bakanta makafirai dare to sai malamai suka ce a rinjayar da ma'anan masdar domin ita tafiyar ita ce take mi takin shine ke bakanta makafirai dare ba wurin da an ka taka ba ina fata ana fahimta ta to amma dai kuma shi dai in an taka dole sai an samu wurin da an ka taka kuma sai an samu zamanin da aka taka dan haka da ismul zaman da ismul makan da masdarul mimi mutalazimani idan ka taka akwai wurin da ka taka akwai lokacin da ka taka duk tare suke tafiya sai dai a rinjayar da wani akan wani to muna tsakan bayanin cewa nan wala yaquna mawti'an ba za su taki abin taki ba har muka kawo ra'ayi na Abu Hanifa wanda imamu suyuti ya kawo a cikin al-iklil fi istinbat tanzil wanda ya nuna ana iya takar matansu shi abin da ya sama wannan fasara ta zo saboda kalima ta al-wata'u wani bi tana nufin takin mace ko ba haka nan bane to amma sai muka ce wannan ra'ayi ne mai rauni har muka kawo abiyat na imam az-zamakhshari wanda muka ce kuma za mu yi bayani karkashin su ko ba haka nan bane to dan haka dai ba za su taki abin taki bane takan kasa ake nufi ba ana nufin takan matan kafirai ba duk da yake taka matan su ayyana fusasar da su an gane ko wala ya ta'una mawdi'an yaghidul kuffara yake bakanta makafirai da rai kaga wanda yake nuna ba ake yaka kafiri ba musulmi ba kaga mai zuwa ya iske musulmi ya buda musu wuta ya ce Allahu akbar yayi jihadi kaga shi ba kafirai ke yaka ba kafiri kuma ya bashi kuɗi ya bashi makamai ce kawo musulmi hari kaga wannan ba jihadi bane Allah kai mu tsari to imamu zamakhshari muka ce to wannan yana iya sa wani in ya ga wannan ra'ayi yayi suka zuwa ga malaman fiqh ko ba haka bane har muka kawo abiyata da imamu zamakhshari ya kawo na in yasaluni an madhhabu an madhhabi lam abuh bihi ukattimuhu kitmanuhu liya aslamu mun yi bayanin waɗannan baituttuka ko ba haka bane to da muka zo ƙarshen baituttukan muna son mu nuna ba mutane cewa daga cikin abin da ya kamata mu fahimta game da fiqh da kuma hadisi ba cin karo suka yi da juna ba shi da qur'ani da hadisi sune tushen fiqh da su ake kafa hujja aya ta alkur'ani da hadisi wanda yake ya inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin sanin hadisi shi kadai bai isa yana da kyau in ka karanta hadisi ka san ruwa ka san ilmul jarh wa ta'dil in Allah baka iko kuma ka san fiqh shi kuma bai yiwa ka zan faqihi ka kafa hujja da hadisi da'ifi ko da sauran ka ba haka ake so ba hadisi ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi na Abu Bakra wanda yana cikin sahihul bukhari kuma yana cikin sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin abin nan yake cewa cikin khutba ta hijjatul wada li yuballighu shahidu al ghaib mutumin da ya halarci wannan ya isar ma wanda bai zo ba fa inna shahida domin wanda ya halarta asa an yabluga man huwa aw'alahu minhu tana yiwa ya kai labari ga wanda ya fi shi fahimta kaga kenan nan fiqhu da wanda zai kai labarin ai hadisi zai kai wanda ya saurara kuma tana yiwa ya fahimci mas'alar da shi wanda ya kawo hadisin bai fahimce ta ba kaga kenan babu cin karo tsakanin mi fiqhu da mi da hadisi ina fata ana fahimta ka sannan kuma idan muka duba akwai riwayoyi daban-daban karkashin wannan dan akwai riwayar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace naddara naddara Allahu ra'an Allah shi wato kyautata shine naddara kama abu mai kyau ma'ana kenan Allah ya kyautata ko ya sa haske ga huskan mutumin da sami aminna hadisan wanda ya ji wani hadisi daga gare mu fa hafizahu ya isar da shi hatta yuballighahu ghayruhu har ya faɗa ba wani kaga wannan ya nuna falalan malaman hadisi ina fata an fahimce ni sai ce farubba faqihin laysa bi faqihin farubba hamil fiqhin afwan farubba hamil fiqhin laysa bi faqih zaka ga mutum yana dauke da fiqhu amma ba faqihi bane ga alaran mahafizin alqur'ani amma bai iya fasara alhamdulillah ga mutum ya hadace hadisai da dama amma kuma bai iya istinbatin wata mas'ala karkashin su ina fata an fahimce ni wa rubba hamil fiqhin ila man huwa wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu tana yawa mutum ya ɗauki fiƙihu ya kaima wanda ya fi shi wani yana da fahimta hadisin ya haddace shi kuma yana iya istinbati amma tare da haka sai Allah ya ba wani fahimta abubuwa ƙarƙashin hadisin fiye da shi kaga babu cin karo da juna wannan hadisi in muka duba Imam Ahmad ya fitar da shi da kuma Imam At-Tirmidhi duk da yake ya zo da lafuzza daban-daban akwai riwaya ta Zubair ibn Mut'im wanda tana cikin sunan Ibn Majah ina fata an fahimce ni wanda har ya faɗi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan bayani ne a Mina bil khayfi khayf ita ce ɗaya ne daga cikin sunayen Mina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce naddara Allahu ra'an sami'a maqalati Allah ya sanya haske ga mutumin da ya ji magana taron bai ce hadisan ba fa ballagha ya isar da wannan magana kenan ga wanda bai ji ba fa rubba hamil fiqhin ghairu ghairu faqih zaka samu mutumin da yana dauke da fiqhu amma ba faqihin bane wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu akwai lafuzza daban-daban dan haka babu cin karo tsakanin malaman fiqhu da malaman hadisi shi malamin hadisi yana iya istinbati malamin fiqhu yana yiwa ya zama to ya san hadisi ya san fiqhu amma ba a kafa hujja akan mas'ala babu hadisi ko ko babu hadisi ingantacce kuma babu aya alqur'ani mun gane wannan shi yasa dole sai kuma malaman hadisin nan malaman fiqh na farko ai ba wai fiqh din suka sani ba imamu malik yana da littafin hadisi da riwayat da kuma abin ga muwatta a cikin muwatta akwai hadisi imamu shafi'i yana da kitabul um sannan kuma imamu ahmad ma shi yana da musnad na imamu ahmad babban mawsu'a ce ta hadisi imamu abu hanifa yana da musnad abi hanifa imam suyuti ya yi littafi akan al-a'immatul arba'a ka dauke shi ka karanta ka gani da imam malik da abu hanifa da ahmad bin hanbal da kuma imam shafi'i sannan yayi al-khulafa'ul arba'a da abubakar da umar da uthman da ali tarihin su ina fata ana fahimta ta sannan imam shafi'i dalibin imam malik ne imam ahmad dalibin imam ash-shafi'i ne amma bai tabbata ba imam malik yayi karatu ga abu hanifa babu nasu ina fata ana fahimta ta to waɗanga malaman cikin su waye kafirtar da wani waye kiyayya da wani mas'ala ce ta ilimi kawo dalilinka in kawo dalilina amma sai wani ya ta kokarin nuna akwai kiyayya tsakanin malamai ko akwai waɗanda suka zo bayan su cikin mazhabobi shine wani sai ya ta'assub ba a son at-ta'assubul mazhabi kuma sabanin fiqhu ba ɗaya bane da sabanin aqida ya kamata mu fahimci wannan mun gane ko wallahu ta'ala a'lam to dan haka dai waɗannan maganganu ba za a yi abin nan da su ba dan haka maganar imamu zamakhshari cewa in na dauko daga wannan a ce kaza in na dauko wannan ba ke nuna a rusa fiqhu ba ka dauko mas'aloli shadda ka ce da su zaka kafa hujja dan mas'ala ce shadda ba kowa yadda da ita ba shikenan amma zaka ce wa in qultu min kaza wa in qultu hanbaliyyan wa in qultu shafi'iyyan kenan karshen yake son yace a watsar da mazhabobin to in muka watsar da mazhabobin kuma mu yi kaka ina ne muke da ilimin da zamu cewa kai tsaye mu kutsa wa mas'aloli ba tare da ijtihadin magabata ba ko hadisin da ake sahahawa da da'afawa ai sai an hankalta mu abinda magabata ne suka faɗa akan wani rawi sannan a da'afa hadisi ko a inganta shi mun gane wannan da kyau to wala yatauna mawti an yaghidu al-kuffara sai Allah ce to kuma wala yanaluna min aduwwin nailan ba za su samu wani abu daga maki ba an gane ko da an ka ce wala yanaluna min aduwwin sai yace min aduwwin cikin jalali ne yace lillahi maki na Allah domin makiyi da an ka kawo shi nan mutlaq ne ko ba haka nan bane to ba makiyin ka ake nufi ba tana yawa muna kiyayya da kai saboda wani abu ni musulmi ne kai musulmi ne amma sai a samu sabani to na aduwullahi ake nufi aduwun yace aduwin yace lillahi ba za su samu wani abu ba ko wata shafa ko wani abu da za su yi ma makiyi nailan ko wani irin samu sai ce qatlan kenan ba za su samu wani abu na qatlan kashewa au asran ko dauri an gane ko au nahban ko kuma sabcewa ko kwacewa domin ana yaki ai ana kwace makafirai dukiya ina fata ana fahimta ta sai ce illa kutiba lahum bihi amalun salih sai an rubuta musu aiki nagari kalima ta nailan masdar ce ina fata ana fahimta ta ustadu doktor abdalla al-usta na kasar libya a cikin littafinsa at-tarif fi ilmi at-tasrif tun daga tun daga safha ta 140 afuwan sofa ta 171 har zuwa sofa sofa ta 171 har zuwa sofa ta 218 duk akan masdar ya kare ta in ka diba ce al-masadir sofa ta 171 ina ganin har sofa ta 226 ya kawo bayanin malamai da suka kawo al-masadir min haythu al-qiyasi was-sima akwai al-ghalib akwai al-muttarif akwai al-asl akwai as-sima akwai ash-shab duk cikin masadir akwai al-masadir al-qiyasiyya akwai al-masadir as-sima'iyya an gane ko duka ya tattauna kansu kai dalibin ilimi mai neman ilimi af'alul مصادر الأفعال الثلاثية المجردة القياسية مصادر الأفعال الثلاثية المزيدة القياسية مصادر الفعل الرباعي المجرد القياسي وما يلحق به المصدر الميمي القياسي يكاوشي سنوكم يتهزوا المصدر الدال على المرة أو الهيئة وصلنا كنا شي مصدر الهيئة ده مصدر المرة وصلنا كنا شي اسم المرة ده اسم الهيئة دي يبيسو دي باين دي سيدي كاو بيان دي كنسو to kai a matsayinka na ɗalibin ilimi an ce ka yi bayani kan masdar mai ka sani ko ba haka ba eh me yasa ake gaya maka wannan saboda ka shiga taitayinka kar ka je ka yi magana akan abin da baka sani ba dukkan mu ɗaliban ilimi muke an gane ko to wala yanalu da min aduwin nailan ba za su samu wani abu da sun kai samu ba daga makiyi ko na kisa ko na ɗaurewa an gane ko annailu in ji mai abdurrul masul yace masdarun wasu in shi masdar na nala ya ce fa ya tamiru an ya kuna ala babiji yana yiwa ya zamanto ya zo akan babin shi nala ya nilu nailan kenan masdarun ne ja a littakidi abin da suke kira al-maf'ulul mutlaq wa an ya kuna waqi'an mawqi'al maf'ul bihi ko ko dan sai zamanto matsayin maf'ulun bihi ne kenan wala yanaluna min aduwin manilan an gane ko ba za su samu wani abu da za su samu ba game da makiyi yace walaysat ya'uhu mubdalatun min wawin kama za'a ba'dhum waɗansu daga cikin malaman lugha sun ce nailan asalin shi naulan ne kenan wawun ce an ka mai da ya'un ya ce to ba haka bane bal nalahu yanuluhu madatul ukhra kenan akwai nala yanulu ya ce wa ma'anan akhar wa huwa munawala kuma yana da wata ma'ana ta munawala miƙawa an gane ko niltuhu anuluhu an gane ko shine wato na miƙa mishi ai tanawalahu waniltuhu aniluhu akwai nala yanilu adraktuhu to wanga na nala yanilu ne ba nala yanulu ba ce ina fata an fince ni to kaga in mutum ba ya karatu lugha ba sai ya ce maka a'a asalin wannan kaza ne a'a nala yanulu daban nala yanilu daban wala yanalu da min aduwwin nailan ba za su samu wani abu da za su samu ga maki ba illa kutiba lahum bihi amalun salih face an rubuta musu wato da shi a amalin salih aiki na gari duk abin da za ku yi don bakanta ma kafirai da ma'ana yunwa ce kuka ji kaga ya ce zama'un kishirwa ce nasabun wahala ce duk wahalar da kuka yi kada ku sa tsammanin Allah subhanahu wata'ala ba zai biya ku ba kaga aiki ne ashe kai kana nan kwantar kinka ko addada da suke kira da larabci addada an gane ko addada ake kiranta a larabci da larabci ya ce wani sunan kwantar ce addada daga addado ne mai yawan lissafi na fata uku ce ni wato ma'ana kenan duk kai kana nan kana ganin aiki karami kake yi ashe komi Allah subhanahu wataala yana rubutawa sai an rubuta musu amalun salih aiki nagari aiki nagari kuma yana bukatar sharuɗa na uku na farko ya zamanto aikin nan an gina shi ne akan musulunci duk kafiri aikin da yayi ba a kiran shi amalun salih وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون سنة أبو نبي يذوتوا أن يدعو الله duk abin da an kai ba a yi don Allah ba ko da musulmi ne yi shi banza ana aghna shuraka'i al shirki ko ba haka nan bane dole sai ya zama to an yi shi don Allah qul inni umirtu an a'budu Allah mukhlishan lahu ad-din wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlishin lahu ad-din hunafa'a wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyimah sannan kuma aikin nan ya dace da karantarwa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasul illa al-balaghul mubin Allah ne ya faɗa da manzoni iyaka ta isar da sako ne nake amin amin inna allaha la yudhi'u ajra almuhsinin wannan tana matsayin jumla ta'liliya me yasa Allah zai ba su dukkan waɗannan abubuwan in sun ji kishirwa ko sun wahala ko sun yi kaza ko sun yi kaza sai ka kaddara in an ce jumla ta'liliya ita ce wanda kana iya sa mata hurufu ta'lili kamar ka sa mata lamun sai ka ce li anna allaha la yudhi'u ajra almuhsinin mai jalali ya ce illa kutiba lahum bihi amalun salih sai ce li yujazu alayhi don a sakan ka musu ba wai Allah ɗaya ya rubuta ba kadai inda in rubutawa ne kadai ai wani sai ce to an tashi aiki a'a Allah ba aikin banza yake yi ba li yujazu alaihi za a sakan ka musu wa zai rubuta shi mala'iku za su rubuta kutiba ba a faɗi fa'ilin ba amma mala'iku suna nan wa inna alaikum lahafizina kiraman katibin ina fata an fahimci ni bala wa rusuluna ladaihim yaktubun to in an rubuta kuma akwai sakamako zai biyo baya shine abin da ake nufi ga wani ce ah to ai an ce an rubuta to an rubuta sai an kai ni sai an sakamako eh haka ne magana take inna allaha la yudhi'u ajra al muhsinin sai ka dauke ta jumla ta'liliya mai jalali ya ce la yudhi'u ajra al muhsinin ajrahum aikin su kenan lada aikin su bal yusibuhum Allah zai saka ka musu sai ka ce jumla ta'liliya li anna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin domin Allah baya tozartar da aikin waɗanda suke masu kyautatawa al-ihsanu kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana shi al-ihsanu an ta'budu Allah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak sannan ayoyi daban-daban sun yi bayanin al-muhsinin in ka ɗauka cikin suratul lukman an kawo hudan wa rahmatan lil muhsinin ina fata an fahimce ni aka kawo sifofin su sai ka ɗauke su duk kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna Allah kataba al ihsana ala kulli shay a cikin komi akwai kyautatawa cikin magana akwai kyautatawa ko ba ka nan bane cikin aiki akwai har cikin kallo wallahi akwai kyautatawa dan wani da wani ya maka wani kallo kai ka san ba kallo albarka bane wala yahillu lahu in jama'a ahallari an yanzura ila muslimin بنظرة تؤذيه kawai haka nan bane to matsala biyu suka yi saura amma muka ce guda za mu ɗauka saboda yanayi na lokaci mu je aya ta gaba kada ya zama to muna tsaye a aya guda shine wajen ma kana li ahli almadinati wa man hawlahum min al-a'rabi an yatakhallafu an rasulillah ahli almadina a cikin littafin al-maqasid ash-shar'iyya bahati da akai inda Sheikh Muhammad al-Amin ash-Shankidi da akai a jami'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta Madina kenan ta manzo sallallahu alaihi wasallam ya kawo babi na al-maqasid wa ijma'atu ahli al-Madina ijma'i da alaka shi da ilmi na maqasid ash-shar'iyya na mutanen Madina ina fata an fahimce ni to da aka zo sai aka ce shi ijma'in wato mutanen Madina ijma'uhum fi ma la majalil lirra'yi fihi a ce mutanen madina sun yi ijma'i akan abin da ra'ayi bai shiga babu matsala tun da ra'ayi bai shiga ai magana ta kari ijma'uhum fi ma lil ijtihadi fihi majal su yi ijma'i ga abin da ijtihadi ne suka yi ina fata an fahimce ni to waɗansu sai suka sa tsammanin imam malik ya tafi cewa duk abin da mutanen madina sun kai ijma'i ko qaulu ahlul madina wajibi ne a ɗauke shi a aiki da shi mutlaqan ba haka imam malik yake nufi ba ina fata an fahimce ni don haka me yasa ake kawo wannan saboda a nabbaha mutane akan mas'alolin da suke da muhimmanci shine cewa imamu malik ba ya ce ba duk abin da ijma'in mutanen ahlul madina matsayin hujja yake to amma shin ijma'in su hujja ne ko ba hujja bane kuma menene mutanen madina suka banta suka bambanta da sauran mutane har aka kawo mas'alar su a cikin irin wannan mas'ala usuliyya fiqhiyya sai malamai suke cewa wato abin da ya kamata mu gane akwai wurin da malikiya da kansu sun yi ittifaki akwai wurin da kuma sun kai ikhtilafi an gane ko amalu ahlul madina idan mutanen madina sun kai aiki da abu al-manqulu bit-tawaturi waɗanda hadisai mutawatiri sun tabbatar da shi wattasala al-amalu bihi fil madina kuma aiki ya ci gaba a cikin garin madina ba a yanke ba ala wajhi la yakhfa mithluhu an ci gaba da aiki da shi ko da yaushe abin bai koyo ba ka mas'alatul adhan kamar kiran sallah ga hadisai kuma ga yadda mutane Madina suka ci gaba da kiran sallah wa tarkul jahr bil basmala fi salah misali su ba a bayyana basmala ba a ce ba a yi ba ba a bayyana ta wa miqdaru sa da kuma gwargwadon sa'i wanda ake fitar da zakatul fitr wa tarku ikhrajiz zakati min al khudrawat kuma ba sa fitar da zakkar wato ƴaƴan kayan lambu da ake ce ma kayan garka ko kayan gida kamar irin wani sure da alayyahu ko ba haka bane to kaga abin da yake mutawatir ne kuma sun ci gaba da aiki da shi kuma nan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu nan ne mutanen Madina suka rayu kaga wannan abin yana da bambanci da sauran wadansu wurare ina fata an fahimce ni to amma inda an kai sabani ijma'u ahli al-madinati ala amalin tariqatul ijtihad tariqa wa tariquhu al-ijtihad wal istidlal abinda sun kai ijma'i amma kafa hujja ake yi da shi to shi ne suke cewa sai malamai sun kace in ya zamanto al'amalul qadimu bil madina qabla maqtal Uthman ibn Affan radiyallahu anhu fahada hujjatun fi madhhab Imam Malik in ya zamanto kafin kashe Uthman ne to ana aiki da shi me yasa an ka kawo maqtal Uthman saboda daga kashe Uthman fitina ta zuma musulmi aka samu sabani har tsakankanin sahabbai kenan abin da ya kasance gaban haka yana iya zamantowa hujja da tunda sahabbai ne sun kai ijma'i akan shi ina fata ana fahimta ta to wannan shine abin da malamai suka kawo sannan suke cewa wato al-maqasid fi ijma'ati ahli al-madina duk abin da ya zama to ta fuskar ruwaito shi na an kai to muqaddamu da ala ghairiha min al-akhbar al-ahad a samu misali hadisi goma na mutanen madina ko 20 ko 30 ala hadd tawatur sai a samu hadisi guda ya saba musu to kaga in an wajen tarjihi cikin ilmul maqasid hadisin mutanen madina guda goma ingantattu zai rinjaye wani hadisi guda da yake banta a wani wuri in an wajen mas'alatul jam'i wa tarjih ba sani ko muna fahimta ba sannan eh, wato za a yi tarjihi da shi bai na akhbaril ahad misali idan ya zama to hadisi guda na madina da hadisi guda da ba na madina ba to sai aka samu sun yi ta'arud fi zahir to ga aikin mutanen madina to aikin mutanen madina na taimakawa cewa wanga hadisin da mutanen madina suke aiki da shi a rinjayar da shi akan wancan saboda shi wannan hadisin ya samu wani ƙari cewa mutanen madina suna da aiki da shi kuma nan ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu kaga yana da alaka da wato abin nan sannan ijtihadu ahlul madina fi zaman al-khulafa muqaddamun ala ijtihadi ghairihim min ba'dihim ijma'in mutanen madina a zamanin khulafa'ur rashidun ana gabatar da shi akan mi akan ijtihadin wadansu ijtihadin da sahabbai sun kai zamanin khulafa ai yana gaban wasu su zo su yi wani ijtihadi bayan shi dan mi dan mu ba mu kai sahabbai fahimta alqur'ani da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba sannan ijtihadin mutanen madina idza iqtarana bi ahad al-khabarayn al-muta'aridayn rujjiha ala ma uri anhu za a rinja da shi akan wani sannan inna ahli al-madina inna li ahli al-madinati min al-khasa'is ma laysa li ghayrihim suna da wani abu da sun kake banta da shi wanda wani bai da shi tunda su suna garin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam garin sahabbai garin tabi'ina tabi'in tabi'ina ko ba haka nan bane واستمر ذلك الحال الى عهد مالك رحمه الله shi kuma malik nan yin rayu ina fata ana fahimta ta to dan haka dai akwai maganganu da dama Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace fa ammal a'sar thalatha al-mufaddala al-a'sar zamunna guda uku karni guda uku ba al-a'sar ba ana nufin wato guguwa falam yakun fiha bil madinati an-nabawiyyah bid'atun zahira waɗannan lokaci zamunna guda uku ba a samu bid'a da ta bayyana ba albattata yanke an gane ko wala kharaja min ha bid'atun fi usuluddin ko a samu bid'a ba cikin usuluddin cikin aqida albattata kama kharaja min sa'iril amsar waɗansu garuruwan sai bid'a ta bayyana amma a madina bid'a a wannan qurunul mufaddala ba ta bayyana ba kenan ko dole na ya zamanto aikin su yana da muhimmanci sannan kuma ibnu taymiya rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yake cewa wa mimma yuwaddihu al-amru fi dhalika anna al-ilma imma riwaya imma riwayatun in ma riwayatan wa in ma ra'ayan shi ilimi dai ko ya zaman tori wai tushe an kai aya ce ta alqur'ani ko hadisi wa in ma ra'ayun ko ko ra'ayi ne ijtihadi ne kai akwai ar-ra'yul mazmum akwai ar-ra'yul mamduh ra'ayi mazmumi kawai ka ci tuwo ka koshi sai ka faɗi magana babu dalili mazmum ne amma ka faɗi ra'ayinka ka kawo dalilan da ke kare ra'ayinka cikin alqur'ani da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ba ra'ayi bane mujarrad shi yasa in ka ji ana zammur ra'ayi arra'ayul mazmum ne ake ake abin nan ake zance yace wa ahlul madinati mutanen madina asahhu ahlul mudun su suka fi mutane ingancin riwayatar riwaya ko ba haka nan bane tunda inda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rayu wa ra'ayin kuma su suka yi mutane ra'ayi don sahabban nan suka rayu su suka fara imani da abin su suka kare shi suka bada rayuwarsu da dukiyarsu don addini dan ya kawo gare mu kuma su larabawa ne tatattu kuma sun yi imani da abin sannan kuma wato abin da ake so a fahimta wannan ya nuna ijtihadin mutanen Madina da aikin mutanen Madina suna da tasiri wajen istinbatin mas'aloli na shari'a da kuma aiki da al-maqasid ash-shar'iyya me ya kama wannan magana ma kana li ahli al-madinati dan nan muka dibo wannan mas'ala to a yanzu waccan mas'ala guda sai mu barta can ayar da za ta zo ta gaba in Allah ya samu kai gare ta ayar da za ta zo sai mu je zuwa ga wannan mas'ala malam mu je wala yunfiquna nafaqa ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون na'am kamar yadda bayani ya gabata ana kawo asbabun nuzul sannan a te zuwa ga ilmul munasabat ko wani lokaci a kawo munasabat sannan a te zuwa ga asbabun nuzul sannan a fassara ɗaiɗaikun kalimomi a cikin tafsirin jalalaini sannan a kawo mas'alolin da suke karkashin aya wannan shine usulubin da muke ta akan shi to yanzu ma mun dawo akan shi dan haka babu wani asbabun nuzul karkashin wannan aya a iya bincike na tunda tana da alaka ne da waccan ayar da ta gabata atafi da akan ta to tunda waccan bata da sababin nuzul wanda an kai atafi akan ta ita ma ba za ta samu sababin nuzul ba dai kenan to ilmul munasaba menene alakar wannan ayar da ayar da ta gabata shine yanzu zamu yi bayani ibnu ashur a cikin tafsirin sa at-tahrir wa tanwir yace atfun ala jumlati la yusibuhum dhama'un tunda an ce la yusibuhum dhama'un ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا an gane ko to wannan magana tana atafi ne wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabira can wancan illa kutiba lahum bihi amalun salih yana nan matsayin mi yana nan matsayin i'tiradi ne an ka gitto shi dan a cikin magana sannan kuma a dauki wancan magana kullata da wuce mun gane wannan yace a intiqalun min idadil kulafi allati tasduru anhum bila qasdin fi sabilillah ila ba'dil kulafi allati la takhlu an istish'ar ma'ana an yi intiqali ne min idad lissafa al-kulaf wahaluli allati tasduru anhum wadda take fitowa daga gare su bila qasdin wadda ba tare da niyya ba su sa tsammanin ta ba fi sabilillah a cikin hanyar Allah jin yunwa da kaza da kaza kaga sai kai hankalinka bai baka wa Allah zai biya ka yace ila ba'dil kulafi zuwa ga waɗansu wahalhalu allati la takhlu an istish'ari man tahullu bihim ga waɗanda suke ji ma'ana la takhlu an istish'ari wanda ba za ta gushe ba ba za ta wofinta ba da jinta man tahullu bihim ga wanda ta sauka gare shi domin wala yunfiquna nafaqatan saghiratan ba da kuɗi abu ne wanda kana jin shi ko ba ka nan bane in ka ba da kuɗi ai ka san ko da ka bayar galibi to amma in kana jin yunwa ba ka tunanin Allah zai biya ka to sai an kai intikali daga abin da ba ka tunanin za a biya ka sannan aka zo ga abin da kake tunanin za a biya ka ka ji abin da ibnu ashur ya faɗa a cikin tafsirin sa at-tahrir wa tanwir in ka ga dama ka karba in baka ga dama ba ka aje duk ba matsala bane a to dole ne bayani ne malamin yi ko ba haka ba shi wani son ishi kai a ce kaza da hici ba mu yarda ba to a ce ba dole sai ka yarda ina fata ana fahimta ta waye ce maka dole sai ka yarda ai ba dole bane ijtihadi ne malami ya faɗi maganar sa in ka yadda ka yadda ga dalilan shi in baka yadda ba kuma ka in ba ma cewa baka yadda ba ka a dalilan da ke nuna ba haka nan bane saboda cikin lugar larabci akwai al-aqsu wala yum wa da yace la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah wala yaqawuna mawti'an wala yanaluna min aduwwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih an gane ko wala yunfiquna ai atafina shi ko atafu cikin nahawu ai sananne da to cewa baka yadda ba kaga wannan kuma mu sai ka babu dalilin da yasa baka yadda ba ban sani ko muna fahimta ba to mun kare da asbabun nuzul da kuma al munasabat yanzu sai mu je cikin tafsiri na wato jalalaini tare da bayyana in akwai wasu kalmomi da suke bukatar bayani za a iya yin bayanin su sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wala yunfiquna sai mai jalalaini ya ce fihi ba za su ciyarwa ba a cikin shi addinin musulunci ko hanyar Allah domin fihi fi sabili shi ko as-sabilu yuzakkaru wa yu'annas intabih kalima ta sabilu a larabci namiji ne kuma mace ce wanda ce to an kai haka a Allah ne faɗa ba shi kenan ba eh an ce Allah ya ce akwai tsoron magana qul hadhihi sabili adu ila bai ce hadha sabili ba kaga hadhihi ya kuma mu'annas a cikin kuma suratul a'raf yace sa asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا بس يتخذوها ba sai ka ce imamu suyuti yayi kuskure a difide karatun ka da kyau ina fata ana fahimta ta to wala yunfiquna ba za su ciyar ba ina fata an fahimce ni wala yunfiquna nafaqatan saghiratan ba za su ciyar da wani abin ciyarwa ba saghiratan karami yace walau tamratan ko da dan dabino saboda munafikai in an kawo dan abu kadan sai su rena su ce kai Allah ce alladhina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqat ko yalmuzuna a qira'ati yaqub sai su aibanta shi to walau tamratan ittaqun nara walau bi shiqqi tamra hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam cikin sahih bukhari dan haka ba a rena wanda ya kawo kowa yana kawo wannan shi kuma sai ka iske wani ya ba da kaɗan nashi ɗin ya fi na wanda ya kawo mai yawa don wani tanawa ya kawo mai yawa ne don a yabe shi ko ba haka nan bane ya ce wala yin fi kuna nafakatan ya ce walau tamratan ko da ɗan da biyu ne wala kabiratan ko da mai girma sai bai kawo ba ina fata na fitata komi za su ciyar ya ce wala ya ƙata'una wadiyan ba za su yanke wani rahi ba ba za su ƙeta wani rahi ba shine alwadi rahi ina fata na fitata rahi to shi wannan rahin da kaka ji alwadi larabawa suna mishi jam'i daban-daban an gane ko imamu zamakshari a cikin abdurul masun da ya ɗauko maganar zamakshari ya ce alwadi kullu munfarajin min jibalin wa akamin duk in an ka samu munfaraj wata ‘yan hanya wata ‘yan kafa tsakanin jibal an gane ko duwatsu wa akamin da alhamza ne sun kace abin da ake da al'akam jam'u akama wa akamun in an ce akama da akamun wahiyar tilalu shine wato tudu wanda bai kai dutse ba kenan shine ake kira alwadi hanya tsakanin tudu biyu ko kuma dutse biyu yakunu manfadan lissabili lissaili yakunu yana kasancewa manfadan wurin shiga ko matafiya ce wurin kutsawa ne lissaili ga godabe inda ruwa suke bi su wuce a takaici ina fata an fahimce ni kuma asalin shi sun kace min fi'il wadari idza sala wada abin da yake gudu kamar ruwa wada daga nan an ka samu alwadiyu wannan wadiyin nan shi ba gudana yake yi a ramma ina fata an fahimce ni sannan jami'in shi an yi jami'in shi ala audiya an gane ko laraba suna cewa wadin su ce audiya yace walaysa bi qiyasin kidan ba haka qiyasin shi ke ba yace kuma kana qiyasuhu al'awadi ya kamata a yi jam'in shi akan awadi ka awasil jam'u wasil an gane ko wal aslu wa wasil qulibatul wawu wal ula hamzatu ina fata ana fahimta ta dan haka dai ana jam'in shi akan audiya sai malamai suke cewa wala a'rifu fa'ilan wa af'ila an gane ko siwahu waɗansu daga ciki nahas ɗaya daga cikin malaman lugha ya ce duk cikin larabci bai taɓa samun fa'il ba jam'in shi ya zo af'ila banda wadin da audiya ya ce wa ƙadistudrika haza alaihi assaminul halabi ya ce an yi mai istiraki fazada sai waɗansu sun ka ƙara sun ka ce akwai nadin wa andiya nadin wurin zama majalisa wa andiya shi ma af'ila ne kai mai addurul masu ne ce kultu wa qad zadar raghib kai raghib mai littafin al-mufradat fi gharib al-qur'an yace ya ƙara fi fa'il af'ila yace akwai najin wa anjiya yace to faqad kamuna thalathatu alfadin fi fa'il wa af'ila ina fata an fice ni sannan kuma laraba suna cewa wadahu ahlakahu ya halakar da shi in an ce wadahu ya halakar da shi ina fata an fice ni yace ka annahum tasawwaru minhu isalata dami domin sun kalli cewa kamar an zubar da jini tunda in ka kashe mutum ai jinin shi zai gudana to daga nan an ka samu ita ma di wato abin nan wa summiyatu diyatu diya li annaha fi muqabalati isalati dam ashe diya ma an kira ta diya ne saboda biyan da zaka yi ne don ka zubar da jinin wani mutum to kaji asalin kalima a larabci amma imam al-qurtubi a cikin littafinsa al-jami' li ahkamil qur'an mi yake cewa yace wadin wa audiya ala ghairi qiyasin ina fata an fahimce ni sannan kuma yace an samu waɗansu daga cikin larabawa sun ce mishi jam'in shi al'audahu al'audahu jam'i ne na alwadi to kaga in ka hada wannan sai ka samu lugha mai yawa dan larabci in ba ka san yadda ake sarrafa shi ba sai ka samu matsala da an wada wata kalma sai ka koma cikin kamus ko ba haka nan bane to wala ya ƙa'una wadiyan ba za su shiga wani rahi ba in an ce kaza a yankewa ana iya cewa na yanke daji yankan daji ma'ana ka yi tafiya mai yawa cikin shi amma kuka ce na shiga cikin wani rahi wala ya ƙa'una wadiyan ba za su shiga wani rahi ba bisairi su kasance sun yi tafiya illa kutiba lahum bihi kina illa kutiba lahum sai an rubuta musu sai mai jalali ne ce bihi amalun salih to waga bihi amalun salih tashi ta kawo cikin qur'ani take ba sai an rubuta musu aiki na gari me yasa ya kawo ta saboda ta gabata illa kutiba lahum an gane ko to me yasa Allah yayi haka li yajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun dan Allah yayi sakanka musu mafi kyawun abin da sun ka aikata ai jaza'ahum sakamakon su ashe can da yace li yujazu bihi ko li yujazu alaihi za a sakanka musu gashi nan qur'ani ya kawo shi ba rubuta wa ɗai ba an ce za a sakanka musu to li yajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun ba sani kuma fahimta ba to anan in mun ka kalli eh wannan ayar ta cewa wala yin fiƙuna na fakatan sagiratan wala kabiratan wala yafquna wa illa kutiba lahum liyazhum al-ahsana wa kanu ya'malu nan kafin lokaci ya muna halin sa akwai abu daya da nake so in faɗa zuwa biyu na farko yana da alaka da harda al-qur'ani hardar al-qur'ani yanzu kaga na farko illa kutiba lahum bihi amalun salih na biyu sai an ka ce illa kutiba lahum ba a kawo amalun salih ba amma wajen laqad taba Allahu ala nabi sai an ka ce summa taba alaihim sai an ka ce innahu bihim raufur rahim sannan an ka ce summa taba alaihim liyatubu to ga ka'idar malaman har da qur'ani sai su ce maka wato kamar mutashabihat na farko al-awwal bai da ziyada athani yana da ziyada rike da kyau mutashabihat kin da ke nan guda biyu din na farko bai da ziyada na biyu yana da ziyada shi ko mutashabihat na biyu na biyu yana da ziyada na farko na farko shina da ziyada na biyu bai da ziyada ma'ana thumma taba alaihim ba shine na farko ba to sai an ka tsaya nan kaga babu ziyada na biyu sai an ka ce thumma taba alaihim liyatubu kaji ziyada ta zo shi ko na biyu na farkon yake da ziyada illa kutiba lahum bihi amalun salih na biyu kuma bai da ziyada illa kutiba lahum li yajziyahum Allahu ahsana ma kanu ya'malun mun gane wannan to yanzu sai mi sai abubuwan da suke da alaka mas'ala guda biyu mas'ala ta farko tana da alaka da an ce Allah zai sakanka musu da mafificin kyawun abin da sun ka aikata to abin da shi ko sun ka aikata wanda ba mafi kyawu ba za a sakanka musu ko ba za a sakanka musu ba kaga daya akwai matsala ko babu matsala ta biyu menene hukuncin waɗanda suna gida ba su fita jihadi ba amma wani uzuri ya hana su tunda su waɗanda an ce wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum bihi amalun salih to in muka duba shari'a ta bambanta tsakanin waɗanda suka samu damar fita ba su fita ba suka yi kwancinsu da waɗanda kuma ba su samu damar fita ba saboda wani dalili akwai hadisi na jabir bin abdullah yana cikin sahih muslim yake cewa mun kasance kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani wani mun je wajen wani yaki bai ce fi ghazwatin ba ana cewa ghazatin ana cewa ghazwa shine ghazwat tabuk faƙala sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Inna bil madinati la rijalan, lalle madina akwai waɗansu mazaje tunda su ne ke zuwa jihadi, ma sirtun masiran, buku yi wata tafiya ba, kun ka taka wata ƙasa wani taki, wala qata'tum wadiyan buku shiga wani rafi ba kuka yanka shi kuka wuce, illa kanu ma'akum, sai sun kasance tare da ku, sai ce habasahumul marad, rashin lafiya ya hana su. an gane ko a wata riwaya ya ce to illa sharakukum fil ajri sai sun yi tarayya da ku a cikin lada a wata riwaya ya ce habasahumul uzru uzuri ne ya hada su fita in ka diba cikin sahihul bukhari ina fata ana fahimta ta sannan Anas yake cewa sahabin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin riwaya ta Bukhari raja'na min ghazwati tabuka mun dawo daga yakin tabuka ma annabi sallallahu alaihi wa sallam tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam safaqala sai yace inna aqwaman an gane ko lalle akwai waɗansu mutane nan bai ce rijalan ba khalfana bil madinati suna bayan mu a can madina ina fata an fahimce ni ma salakna shi'ban ba mu shiga wani shi'ba kwari ko rahi wala wadiyan ko rahi illa wa hum ma'ana face suna tare da mu suna tare da mu da mu da mi da zukatansu suna mu da fatan alkhairi kuma suna suna fatan da Allah ya ba su ikon fita da sun fita habasahumul uzru uzri ya hana su shi ko uzri yana da yawa to kaga wannan sai nuna su waɗannan mutanen su ma ko wacce riwaya ce illa sharakukum fil ajri za su samu lada to kaga wannan zai zo akwai sauran bayanai tunda Allah ya bayanin la yastawi alqa'iduna min almu'minina ghayru uli dharari ya ne za a yi a fitar da su hukuncin su sai sati mai zuwa sai dai mutum yana iya zamantowa yana tare da kai jikin shi tare da naka amma zuciyar shi ba ta ni ba tare da kai قد يكون الإنسان أمامك وليس معك وقد يكون الإنسان ليس معك أنغاني كو ليس أمامك وهو معك كما كان بني to dan haka kasancewar mutum yana kusa da kai ba shi ke nuna yana tare da kai ba shi yasa munafikai suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jikin su yana tare da shi amma zuciyar sha'ir yace جسمي معي غير أن الروح عندكم فالجسم في غربة والروح في الوطن فليعجب الناس مني أن لي بدنا بلا روح ولي روح بلا بدن يتي جسمي معي جكينا هنا تعرض ني بلاغوني يسيتونا da mutanen gida yace ghaira anna ruha indakum sai dai ruhi na yana can wajen ku fal jismu fi ghurbatin jiki yayi balaguro ya zan bako والروح في وطني أما رينا زوتي أتاتنا تارد متانينا فليعجب الناس مني يتشي جماعة كوي مباتن ولد آدم أن لي بدنا بلا روح غاني دجكي أما بيتارد روحي ولي روح بلا بدن غا روحي دا بيتارد جكي نجا كبات مداكنتا sati mai zuwa in Allah ya kaddara sai a tashi wala yunfiquna nafaqatan sun wala kabira bi idnillahi ta'ala abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh